أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وصدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi da ikon shi da kaddarawa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai tara albarka wanda yau muna ranar talata ko sha hudu ga watan Ramadan shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda shi ne zai tashi hudu ga wata ko uku ga watan uku uku ga watan uku watan mars dubu biyu da ishirin da shidda miladiya muna na'am muna roƙon Allah subhanahu wata'ala cikin amincewa shi da yarda shi da kaddarawa shi ya amince ya ba mu damar faɗan gaskiya da aiki da shi kuskure kuma Allah kare mu idan muka fada cikin shi Allah subhanahu wataala ya share shi daga kiransan mu ya mana gafara shi idan ban manta ba muna cikin wannan sura mai tara albarka suratul hadid wanda jiya ne muka buda ta mun gani wata sura ce wadda take madaniya ce banda wasu malamai suka ce banda aya daga ta farko zuwa ta tara sannan aya ta sha shida ita ma banda ita a cikin suran nan a jiya cikin iko Allah subhanahu wataala mun karanta daga aya ta farko zuwa aya ta uku a gurguje abinda ayoyin nan guda uku suke bayani cewa wato abinda ke cikin sammai da kasai suna ma Allah tasbihi abinda ke cikin sammai da kasai na daga abinda ka sani da abinda baka sani ba da mai rai da marar rai da busasshe sandarar rai da danye suna ma Allah tasbihi sai dai menene ba mu san yadda wasu ba su yi ma Allah tasbihi kuma ba su girman kai a cikin yi ma Allah tasbihi in ka ga mai girman kai sai mutum da aljani mutum da aljani su ne suka saba girman kai a cikin bauta ma Allah subhanahu wataala amma duk sauran halittu suna da'a ne ga Allah subhanahu wataala suna bauta mashi Allah wanda shine mabuwayi mai hikima Allah subhanahu wataala shine mai mulkin sammai da kasai sannan kuma shi ke rayawa shi ke kashewa mulkan wa halkan wa abidan nashi ne duka gaba daya shi ke rayawa Allah shi ke kashewa ya raya wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama inda ya ga dama haka zalika shi ke kashe wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama kuma inda ya ga dama an gane ku sannan shi ne mai iko a bisa dukkan komi sans exception ba irin wannan masu mummuna aƙida ba ce su ce a Allah kullu din nan kullu juzi'iyya ce ai ba kan komi bane Allah yake da iko wai suke faɗa dan haukan su cewa wani abun shi ma Allah subhanahu wataala sai ya abu yake sani subhanallah subhanallah Allah subhanahu wataala kull ala kulli shay'in qadir kuma shi masani ne akan komi sans exception shine huwal awwalu shine na farko ko wanda kamun shi babu wani abu wanda kuma shi ne na ƙarshe wanda bayan shi bai da ƙarshe farkon shi bai da hari ƙarshen shi bai da ƙarshe wa'o shi ne kuma mabayyani wanda duk in ka kalli halitta shi ka san cewa shi ne force frame ɗin da ta halitte su an gane ko shi ne wannan ƙarhin wanda komi in ka kalla ka san ƙasa gari yake da shi ka san daga arif rabbi bi alamatin kasira sanan zaka gane ubangijinka wa huwa al-batil shine kuma wanda yake boye wanda ba wanda ya wala ya buluga kun hazatihi ba wanda ya san hakikatu zatihi ba wanda ya san hakikar zatin shi ba wanda ya san hakikar siffar shi an gane ko shi kadai ya san yadda yake kawai in Allah subhanahu wataala ya ce mana yana da kaza daga cikin siffar shi mun yarda Allah kana da kaza ya yake ba mu sani ba an gane ko Allah subhanahu wataala ya ce mana yana da huska mun yarda Allah yana da huska amma ka kwatanta ya huska take ba sani ba je mu faɗa akwai abubuwan da ba a tambaya kan su ba a tambaya ba a san yadda suke ba ka duba kaga shine mahalicci muke bada misali kullum tsakanin ka kai da abokin halitta kai halitta ka Allah ya ko buriwa Allah halitta shi ko to in aka ce huska ka irin ta buri an yi mami an zage ka amma ai buri yayi kama da mutum haka ne ko amma an zage ka to don me zaka yi tunanin ka haɗa halitta ka da halittar mahalicci kaga ai zagin ya wuce wannan walillahi masallu ala zagin ya wuce zagi kawai ba mu san yanda wani sifa ne daga sifar zatin shi kira shi huska Allah ya ce yana da hannaye guda biyu bal ya dahu mabsutatani hannayen shi guda biyu a shi hudu suke yufiku kaifa yasha kuma a wani hadisi annabi ya ce duka kilta ya dahu yumna duka hannuwa Allah subhanahu wataala guda biyu hannuwan dama ne ba ruwanka ka fassara rahama ake ni ko menene Allah ya ce hannu maza Allah ya ce hannu shikenan hannu wani abu ne Allah subhanahu wataala ya sa mai hannu saboda akwai wata ka'ida da zaka rike al-ittifaqu fil ism la yadullu ala al-ittifaqu fil ma'ana in aka samu ittifaqi mi za a ce aka samu gabakatar a suna bai nihin cewa abin nan kuma a ma'ana ma gabakatar ne an gane ko misali mota mota ce amma wata mota ya ta ce yanzu misali ka zo ka ɗauko harreban example sai ka ɗauko wannan akori kura ɗaya ne ai amma kuma mota za a ce ko to al-ittifaq fil ism la yadullu ala al-ittifaq fil ma'ana walillahi masallu ala dan Allah ya ce yana da hannu kaka yi dibe ina hannu kai yanzu ba kana da hannu ba buri yana da hannu rago yana da hannu duka hannun ku ne ba ɗaya bane ba amma duka mai sunan su hannu kenan a siffa Allah da zatan Allah babu bincike Allah ka ce kana da mun yarda shine muka ce shi ake kiran shi dogum islamic wanda kawai da an shi haka yake babu bincike babu tambaya babu kawai haka yake sannan kuma ladid da wala nid da wala tashbiha wala tafsila babu control din shi babu irin shi babu kwatanta shi babu wannan kishiye shi kawai na Allah daban yake shi shi yasa wata aya ce in za a fara darasin tauhidi sai ka fara kawo ta kace laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiun basir a ta'anan Allah babu abu dai kwatankwace shi ko ya yake kuma shi mai shi bai gani ne karka taba tawo kan wannan a tunaninka babu wa huwa bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan komi na'am sai Allah ya ce mi yau zan mu ci gaba daga aya ta hudu ko na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير jiya wannan aya ce mun fara fasara ta cikin iko Allah lokaci ya take mana shine za a dawo kanta kashin bakin aya Allah subhanahu wata'ala ya ce shine wanda ya halicci sammai da kasai an gane ko cikin kwana shidda biƙidarin kwana shidda sannan ya daidaita akan al'arshin shi an gane ko yana sane da abin da yake shiga a cikin ƙasa sannan abin da zai fito daga cikinta sannan yana sanar da abin da zai sakka daga sama sannan yana sanar da abin da zai shiga a cikin sama sannan ka sani shi Allah yana tare da ku wa huwa ma'akum an gane ko yana tare da ku aina ma kuntum a duk inda kuke an gane ko wallahu bima ta'maluna basir ku sani Allah subhanahu wata'ala yana akan abin dangance da abin da kuke aikatawa Allah subhanahu wata'ala yana yana gani ne kwa mai gani ne duk abin da kuke aikatawa wannan aya ka saurara ka shi yadda take Allah subhanahu wata'ala ya ce shine wanda ya halicci sammai da ƙasai a cikin kwana shidda an gane ko akwai wani hadisi tsakanin sama da ƙasa da hiyar shekara 500 ce an ce shahiyar shekara 500 ai mun gane ta hiyar nan ko ka ɗauki ingarman doki ka samu shevaliyo wanda bai gashiya a hau a yi ta sukuwa da yi shekara 500 mun gane daga sararin ƙasa da sama nan tsakaninmu da sama ta farko tsakanin sama da kabirin sama ta farko kabirinta kabirin sama ta farko ana cikin tahiya sararin sama ta farko ita ma tahiyar shekara 500 ce daga sama ta farko zuwa sama ta biyu tahiyar shekara 500 ce kabirin sama ta farko kabirin sama ta biyu ta hiyar shekara 500 ce daga sama ta biyu zuwa ta uku 500 kabirin sama ta uku 500 miliyan na kuka samu yan cdc da cdc har zuwa sama ta bakwai daga sama ta bakwai kuma akwai wani ufuk sarari ne illa ma sha Allah shi wannan bai da iyaka kawai illa ma sha Allah ne an gane ko daga shi kuma sai ka je ka iske sararin ruwa ruwa a sama ruwa a sama ya kake gani sai dai kai ruwa a yana kasan shi can sama sarari ruwa kawai sannan wa kana arshuhu alal ma al'arshin Allah akan ruwa yake mun gane interval din nan haka kuma ƙasa suke ka duba kabrin interval kabri interval ƙasa su ma haka kabrin su kabri kabri kabri ta yi haka to Allah subhanahu wata'ala wannan samman gaba ɗaya guda bakwai da kabrin nasu da interval ɗin nasu da ƙasai guda bakwai da kabrin nasu da interval nasu miƙidarin kwana nawa Allah ya halice su kwana shidda ya fara ran lahadi ya ƙare ran juma'a shine suka ce ai Allah ya tsara rasudu ya huta sai Allah ya ce walaqad ولقد خلقنا السماوات samawati wal ard wa ma bainahuma في ستة أيام وما مسنا من لغوب min luhu haƙiƙan mun halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu a cikin miƙidarin kwana shidda sai Allah ya ce ma mamal sana min luhu ba wai gashi ba ce ta same mu bari a ce an tsaya an huta ko kuma wani wane ne ko kuma an wara an yi post kamar kai yanzu in kan doki masan sai ma aiki ai bakin da ya wara settar da ya kai wata disettar hutu a'a Allah ba wannan bane yana daga cikin hikimomin shi shi kadai ya san hikimar da ya sa ya rarraba su har aka kwana shida wa illa Allah in ya ga dama mi zai ce kun fa yakun wani malami ya ce kun da menene menene kun da mi ake rubuta shi da kafin da nunun ko kan kafin din ta daure nunun din tana abin ya abu ala amontun second da yake abkuwa kyarat da Allah ya ga dama a wannan halitta a haka za a ce kun kuma haka za ta kasance amma hikima Allah subhanahu wata'ala malamai suka ce yana daga cikin hikima da a koya maka cewa tahiya nan komi sai sannu sannu ake tahiya an gane ko ba a san bi ake ce mashi gaugawa a lamarin wannan lamarin duniya ko lamarin addini kar ka zo alaran shekara nawa yana gogawa da qur'anin nan ka ce kai kawai a sati zuka ke son ka kamo alaran ba fi sabilillah ai kai ma ka san baka shafa eh an ci an ci saudiya an ci nishar an ci ina an ci morocco allah mana gafara an goga kai kuma kawai daga harawa ka ce a ni na yi ta yin ƙura'anin kawai shekara ɗaya duka sura nawa na harrace sai ka hasa a'a ba haka bane ba da aka ahe ka kawai shikenan ganin ka kai tsudum ka girma ka zama balagagge hasir sannu sannu an gane ko da wasu hikimomi wanda Allah ubangiji subhanahu wataala kada ya san me yasa yayi su fi sittati ayyamin miqdaru kwana shidda sun mastawa sun mastawa ala al'arshi Allah subhanahu wataala da ya halice sai ya daidaita akan al'arshi a da أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناه ففتقناهما كو الله yace shin basu gani ba cewa sama da ƙasa a da sun kasance a kole suke sai Allah ya turo iska ya raba su jiya mun yi bayani akan laserastronom abin da suke gani a cikin wannan suna ta musulunta sai sun je sun yi research din sun yi bincike su mu ce mu mun sani mil ka san ikar da Qur'ani ya sauko muka muke da labarin nan an gane ko wannan kenan sun mastawa alal arshi wa kana arshuhu alal ma sai ya daidaita akan al'arshi shi kuma al'arshin Allah yana saman ruwa al'arshin Allah subhanahu wata'ala da za a ɗauki duniya da abin da ke cikinta a nasa kai ka ce ƙwaya ce aka ɗauka aka nasa cikin sahara an ganta an ganta ba ta ganuwa wannan shine al'arshin Allah subhanahu wataala wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard kursiyin shi yawo yalwaci sammai da kasai gaba daya an gane ko Allah subhanahu wataala sai ya daidaita akan al'arshi daidaita Allah akan al'arshi shi ma abu ne wanda baka tambaya shi ya san yadda ya daukaka ya daidaita akan al'arshi ya ne daidaita shi al-istiwa ma'luma aje imam maliko wal iman bihi wajib wal khayf majhul su'alu anhu bid'ah daidaita dai ɗaukaka kowa ya sanya yake ka yi imani Allah ya ɗaukaka kan al'arshi wajibi ne wal kaif majhul ya yi ɗaukaka ya daidaita babu wanda ya sani wasu alu anhu bid'a tambaya kan wannan bid'a ne imam ya ce ku huda man bid'a nan daga masallaci aka yi sama da shi kaga dole ka yi imani ya ɗaukaka ya daidaita kan al'arshi da wannan hadisin na sulusul akhir na dare dannaciyar jelani Allah subhanahu wata'ala yana saukowa saman duniya sama ta duniya ya yake saukowa ba wanda ya sani dan ne ciyar da lani ya dinga tambaya ina mai bukatar kaza a bashi ina mai bukatar kaza a bashi lokacin jama'a suna ta barci ana raba ana raba gratuit bonus jama'a suna barci shine ba abin da zaka sa gaba ka tashi wannan darniciyar da lani ka dinga nafila ka dinga wutirinka a lokacin kana roƙon Allah kan abin nan wallahi kyarkarsuwa alfa sai kaga bayan shi wannan lokaci ne da ake nema ka tambaya a baka Allah subhanahu wata'ala bai neme ka ba ma in ka tambaya ya baka ina ga ya ce zo tambaya in baka an gane ko zo ka tambaya kawai jira ake ka tambaya a baka to wannan lokaci ne lokaci ne da ana son ka kirdade shi ka tashi ka yi nan filolinka ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ka sa gaba wallahi sai ka same shi kuɗi ne kake so aiki ne kake so matsayi kake so ka samu iyali masu albarka ka yi aure ka samu iya masu albarka mata ta gari in iyalin gare ka sun tada ma hankali ka rasa ya za kai kai ba ka rabu da su ba ka watsa gida tashi haɗa ta da Allah an gane ko wani malami yana haɗi ya ce wani ne ya taɓa matar shi ko ya yi mine ne ya ɓata mata rai ne ko ya ce ta je ta haɗa ma wanda za ta haɗa ma an gane ko ta tashi ta yaro Allah cikin dare ta ɗauki tafi ta shan huɗa ya ne ya ce a zan haɗa ma wanda zan gaya mani a sai ba da haƙuri kai ma ka sani sai ba da haƙuri a nemi gafara mana duk abin da ya saka gaba haɗa mashi jira yake ka tambaya a baka sai ya ɗaukaka kan al'arshi ya alamu ma ya rushe fil ardi Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da abin da yake shiga a cikin ƙasa an gane ko na daga tsirrai na daga mil na daga in zaka shifka wannan ka shifka ta ƙwayoyi ka shifka Allah ya sani shi zai juya sai daidaita sai wannan na daga ruwan sama Allah ya san ruwan sama kan tite nawa zata ɗagu akwai ruwayar da aka ce shak'a ne kantitan ruwan da suke tasowa ƙasa man kantite ne bai karuwa bai raguwa man kantite ne a duniya shak'a ne in aka ce mi ake ce mashi mililitir kaza aka sauko to baɗi ma sulimin kantite shekara tun fil azal shi ne kawai Allah subhanahu wata'ala shi ke ganin dama wata shekara ya ce a sha a zuba mateku wata shekara a zo a eh kai in ba Allah ba wake wake mateku ƙari shi ne aka ce Allah subhanahu wata'ala shi ke mateku ƙari kana ganin kai mai kuɗi ne ko kuma kana ganin gawa na mai kuɗi kai talaka kana neman kaza kaza kawai an rabu da kai an ƙara mashi eh sai sai Allah teku mai ƙara ma teku wannan ruwa kaga ba bukata ba ta kawai a ƙara mata a zuba wata shekara a zuba can wata shekara a yi can wata shekara a yi nan an gane ko ya alamu ma ya riju fil ardi abin da ke shiga cikin ƙasa Allah subhanahu wataala ya san shi wa ma yakhruju minha duk wani abu da zai fito daga ƙasa na daga tsirrai in kai shimka in zata wuto Allah ya san shi ma'adinai ma'adinai ma'adinai Allah subhanahu wata'ala da ya san zuba su a cikin ƙasa ya san lokacin da za su fito an gane ko ka duba ka gani duk ma'adinan nan ya suke resource mineral mi ake ce mishi mineral ko mineral ko resource mineral in ka doka daga petrol menene or menene iranium charbon fer zinc duka Allah subhanahu wataala ya san lokacin da zasu fito an gane ko an san lokacin da zasu fito ya san me yake fitowa daga cikin ƙasa an gane ko ba abin da zai koyo mashi nan Allah subhanahu wataala yana sai ya nuna ba iya ƙarshen ilimin shi ne subhanahu wataala ya san komi ba abin da yake mashi ishafe abin da zai shiga da abin da zai huto da menene duka ya sani an gane ko kenan dan mi kake tunanin wani abu zai iya boye mashi an gane ko shi ne yake cewa in dai kana son ka yi zunubinka ka hole ka ji daɗinka ka ci karanka ba babbaka ka tsere ma wasu abu guda hudu in ka yi shi ba wanda zai tambaye ka ka tsere ma mi abu guda hudu ka tsere ma control ɗin Allah subhanahu wa ta'ala yana yiwuwa? da yiwuwa impossible ka tsere ma raqibun ati yana yiwuwa impossible ka tsere ma min ƙasa saboda sai ta ba da shaida kanka to haddisa akhbaraha yana yiwa in ka tattare kai ka ce bari ka je sama cikin jirgi kai abubuwanka jirgin jirgin mine ne ba far bane ba mine ne shi ƙasa ce in ka ƙarshe ka tsere ma gaban jikinka sai kai abin da ka gara ma to in ka samu ka tsere ma wa'annan hudun to in ka je lahira da abin da kai ba a tambaye ka yana yiwa kaga abin da bai yiwuwa ne an gane ko ka san ilimin Allah subhanahu wataala ya sani duka sai ya ce mi wa ma yanzilu minas sama'i ya san abin da zai sauko daga sama duk abin da zai sauko daga sama na daga mi ruwan sama na daga mi nesh na daga mi mala'iku da suke saukowa a kowane lokaci duk wani abu da ka san yana saukowa daga sama Allah ya san da shi a wata ruwaya hatta da ruwa da kake gani kowace katara kowace butu ta ruwa sai an biyo ta da mala'ika duk da an ce hadisi ne gari ko ya biyo daga inda zai hada Allah subhanahu wata'ala ya san komi ba abin da yake mai ishafe an gane ko da ya ce ma wa huwa bi kulli shay'in alim aya ta sama ta uku ko shine yake kwatanta ma duk abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya riga ya san su komi ya sani shine wai a ƙara ma SDK da abin da ya sani da abin da ya sauko daga sama Allah ya san shi ko menene ya sauko ya san shi wa ma ya arju fiha da abin da zai shiga a cikin sama na daga mala'iku da zasu shiga na daga mi ayyukan bayu an gane ko ilayhi yas'adu kalmu tayyib wal amalu salih ya fau duka Allah ya sani na daga mi rayuka in sun mutu in za a yi sama da su Allah duka ya san abin da ke mi ke shiga a cikin sama ka san wani shiga saman nan akwai security security na fitar hankali security akwai wannan tsaro yadda fiye da yadda ke tunani aljannu lokacin nan da suke hawa kama aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ai cewa suka yi wa anna kunna naq'udu minha مقاعد للسمع maqa'ida lis-sam sai suka ce mi ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا in a lokacin sun kasance suna hauhawa sama don su nemi wuri su zazzabna su jiyo abin da ake yi kasan aljini yake hawan wani wani ya hau wani wani ya hau wani sai su je sama sai su sauraro Allah ya subhanahu wata'ala ya yi umarni kan kaza an gane ko su jiyo daga nan sama ta duniya su jiyo to yanzu da aka tashi da aka tashi sama ta duniyan nan wannan sama da muke gani ta kusa sai aka sanya musu wannan tauraru an gane ko taurarin nan an sanya su menene walaqad zayyana as-samaa ad-dunya بمصابيح bima sabiha waja'alnaha rujuman lishayatin Allah ya ce mun sanya saman nan ta duniya mun adauta ta da hutulu na tauraru in ka kalli sama sirtu cikin daji a mu yanzu aina haske yana hana kaga abubuwa da kyau bima sabiha da hutulu tauraru masu kyau an adauta ta sai Allah ya ce waja'alnaha rujuman lishayatin muka sanya ta abin jifa ne na shaidannu lokacin in sun hau in sun hau sai a jefe su da ita sai ta ƙona su ta haukata su ta hallaka su suna sun san suna hawa su jiyo labarin sama yanzu kuma sai suka ji shiru ashe lokacin za a aiko wane ne annab muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wa anna la nadri a sharrun urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada mu ba mu sani ba wai mutanen nan na ƙasa ana hana mu mu shiyo labarin sama ana nihin su da wani sharri ne a yi wani sharri ko ubangijin su ya yi nufaci su ya shiryar da su ne ashe za a turo wa ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muka ce sama tana da tsaro to kaga sama ta duniya ke ga to ina ga sauran samman lokacin da aka so za a yi isra'i da mi'raji da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za a kai shuran allah subhanahu wataala ka san daga Ka'aba zuwa ina بيت المقدس Baitul Maqdis kusan kilo dubu biyar ne ina shi ko fiye da haka dubu biyar a lokacin balaguro lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babban abin sufurin balaguro shine mi doki wanda wai yayi gaugawa doki doki raƙumi shakki da su da ake balaguro wanda yayi gaugawa doki ne sun zauna da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin dare an ganshi an rabu da shi da darha jama'a duk wanda suka ganshi sun ganshi kawai da sahi ce musu ya shi wannan tahe ya je ina baitul maqdis kusan 5,000 kilometer da sahi aka haɗu da shi in yanzu ne ai sai comprehensible muna da abubuwan tahiya an gane ko kan ya ce musu daga can aka yi sama da shi wani ya ce kai kai kai kai kai aka ce abubakar kaji abinda mutumin kai ya ce in shi ya faɗa gaskiya ne abubakar na siddiq in dai ya faɗa ya ce wallahi ya tashi fiye da haka ma ni wai kama a ce mai ya ce ya tashi sama aka ce daga baitul maqdis zuwa ka'aba ya je ya dawo shine Allah ya ce subhanallazi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا kaga sai suka ce to Allah subhanahu wataala ya ce sarki ya tabbata ga Allah da ya tafiyar nan ta dare ya tafiyar da bawan shi tafiya ta dare daga masallacin harama zuwa masallacin Qudus sai suka ce to in ka tahi ya masallacin yake ai sun san tarihi annabi bai taba zuwa ba ko bai taba balaguro ba sai suka ce to faɗa mana ya yake aka tattaro wanda suka san masallacin ku zamna Allah subhanahu wataala ya sa aka ɗauko ma annabi masallacin kirgam aka ashe shi a gaban shi kirgam gaban shi gashi nan su musu gani amma shi kuma yana gani kai yanzu a ce ma ga abu gabanka ya zaka ba da wannan portrait din shi an ga description din nashi description din shi ya zaka ba da kaman ga masallacin wannan ai ka ga mun san masallacin nan ko a ce to ba da wannan din shi, description din shi to sai aka ce kana cikin shi ba da description din shi haka ke gani cam tak tak tak tak tak cam zaka yi da komai rasulullah ya ida masa haka tak suka ce eh duk abin da ka wabi haka ne amma baka tsaye ba ba mu yarda ba ka gani wai duka aka so daga can aka yi sama da shi mahallin shahid da muke son mu kawo a cikin wannan kisai sama tana da tsaro yanzu jibrilu da ya zo da annabi da ya nemi a buɗe mai sama ta farko ƙofar sama ta farko ya buɗe nema a buɗa mala'iku masu tsaron sama ta farko sai suka ce wane ne mala'ika jibril shugaban su ha ka duba ka gani suka ce ni wane ne ya ce jibril ne shi yasa malamai suka ce duk in ka zo gida ko gidanka ka zo aka kwankwara ka kwankwara aka ce wane ne ka waɗi sunanka an gane ko yanzu misali alaramma da aka san shi alaji ko da alaji aka san shi yanzu kawai shi kenan an ya zo ya kwankwara gidan shi ta ce wane ne ba ya ce ismail ba ne ba ce a sai alaji ne yadda aka san shi to ba na gidan ba ba na gidan ba ba wancan ba ai wai da a gane misali ne maka gaba Allah mana gafara ba wancan sunan ba annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ya kwankwara ya ce wane ne ya ce ana ni ne annabi ya ce ana ana ni ni ba a san ka zo ka kwankwara ka ce ni ne a sai ka faɗi ni ne wane hada lakabin da ake gane ka an gane ko ni ne wane wane kaga jibril sai ya ce wane jibril ne alaihi salam ya ce tare da kai kuma da wa kai kadai ne ka duba ha jibril shugaban mala'iku ha ya zo ya kwankwara ƙoha a tambayin shi wane ne ya ce wa shi ne yana bukatar sai ya ƙara haɗin shi da wane ne a example walillah masalla ala sr na president in ya zo ya kwankwara presidential da an ce wane ne da ya haɗu matarkin ɗin shi an tsaya jiran cewa shi da wane ne kawai da ya haɗu matarkin sr buɗe masu da amma saboda tsarin tsaron sama sai aka ce kai da wa ya ce tare da annan muhammad mala'ikun sun san jibril sun sa annan muhammad suka ce wa halbu isa alaihi an tura ya zo ne mun fahimta wai akwai akwai mai ake ce mashi akwai audience ne an ba shi audience ake cewa ko an tura ya zo ne ka duba tsaruwa kai yanzu ya za a yi wani ifrite ce zai iya shiga sabbin nan wa halbu isa ilaihi an tura ya zo sai mala'ika jibril ya ce eh an tura ya zo ya wuce sama ta dai ya zo ta bi mem action ta uku ta hudu ta biyar ta shidda ta bakwai duka suka zo sarari aka wuce ka duba tsaron da ke da kwai sammai kuma kawai tsarin Allah subhanahu wata'ala ne bai sani ba ya sani komi ya sani kuma aka tsara haka hikima shi ne mun fahimta sannan jibril shi ma da aka zo wani wuri cewa ya to ni ma fa nivo na ya kare yanzu sura ta iyaka sallallahu alaihi wasallam nivo din jibril ya ida na tahiyar sama bai iya wuce wannan degree din daga nan kuma sai annabi aka ƙara yin sama da shi an gane ko wannan ke ga kaga Allah subhanahu wataala duk abin da zai shiga sama Allah ya san da shi wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah subhanahu wataala yana tare da ku a duk inda kuke duk inda kuke shine wancan hadisin yace akhbirni anil ihsan ka bani labari akan kyautatawa sai yace mishi mi an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shi kyautatawa shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi in ya kasance baka gana Allah to Allah yana ganin ka wa huwa aqrabu ilayhi min habli warid mun gani aya ta shi a cikin shekaran jiya ko yace menene yace tarjuunaha in kuntum sadiqin walaula idza balagatul hulqum wa antum hina idhin tanzuru wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mun yi kusa gare shi da ku alhali ku ba ku gani Allah yana tare da ku tare da mu a jikin da muke shi yasa duk mumuni wai ka san menene yake hana ka saban Allah ma'iyyan nan ta Allah tsoron Allah subhanahu wata'ala da kake kana ganin Allah yana ganin ka shi yasa uwaye ku saurara ba a sanya ma yaro tsoron ka ka sa mai tsoron wa tsoron Allah saboda in ka sa mai tsoron ka ran da bakka nan zai tabo gazar shi amma idan ka sa mai tsoron Allah da ya tashi lalata shi sai ya ce kai Allah yana gani na sai ya ni sai ya fasa ka gane ko da ya tashi lalata shi sai ya ce a Allah yana ganna sai ya ji tsoron Allah sai ya fasa kai yanzu misali mi ya hana ka ka shiga dush ka diddiki ruwa eh amma dai an san duk da dai ana azumin cikin sanyi amma akwai period din da yana dan misali ba haka bayan la'asar ya ake ji eh kyam kawai in ka samu ruwan sanyi war haka ya kake shi kilewa ka sare ko da zai samu ka samu kai wata mantuwa sai ka sha wani litar ɗaya na ruwan sanyi Allah mana gafara mi ke hana ka shan shi tsoron Allah ba iya Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu wallahu ma ta'maluna basir dangance da abin da kuke aikatawa Allah yana gani duk abin da kake yi Allah yana gani وهو الذي يبصر ذبيب نولة سوداء في ليلة زلماء وهي ماشية wanda yake ganin sawun baka tururuwa saman bakin dutse cikin bakin dare tana cikin tahiya ga tarasalinta me zai koye mashi Allah subhanahu wataala mana gafara sai Allah ya ce ni lahu mulku samawati wal ard wa ila Allah turja'u al umur Allah subhanahu wataala bayan ya faɗa mana cewa ya san komai da komi na ƙasai da sammai duka gaba ɗaya abin da zai shiga ya huta duka ya sani na sammai da ƙasai gaba ɗaya sai Allah ya ce ma lahu mulku samawati wal ard lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasai na daga mutane da aljannu da tsuntsaye da dabbobi da mala'iku da busassu da sandararru da menene duka nashi ba abin da yake ordre son pouvoir komi yana ƙarƙashin pouvoir na Allah subhanahu wata'ala komi ne ne kelkan suwa le minimum des choses et kelkan suwa sa grandeur komi ne ne yana ƙarƙashin mine ne an gane ko sanin Allah da ikon Allah subhanahu wata'ala ya sani nashi ne wannan nashi ne ba abin da ya isa ya kubuce ba shi an gane ko da a ce akwai wani ai da kowane Allah ya sha abin shi a Allah shi ne duka komi nashi ne wa ilallahi turja'ul umur ƙarshen al'amuran da ya jika a gurin Allah suke komawa sai Allah ya ce mi yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil layl wa huwa alimun bi zati sudur Allah subhanahu wata'ala shine mai sanya dare a cikin wuni dan ya rage madaran yawa sannan mai sanya wuni a cikin dare dan ya rage ma wunin yawa kuma shi ne masani abin da ke cikin kiran sanu duk wani kirji Allah ya san mi ka kumshi a ciki me sanya dare a cikin wuni zo ka ga wani lokaci misali lokacin zahi sai ka ga daren menene dare kaɗan ne yanzu misali da yake muna cikin sahi-sahi ko daren namu duka trezor ne muke yi na azumi ko wunin namu duka trezor ne muke yi Tracer ne muke yi, amma akwai lokacin zahiri, na azumi ya zo cikin zahiri, sai kaga wuni ya koma kyallar, sai ya koma wurin wata kenzar, sizzar. Akwai lokacin da, akwai lokacin da yanzu sahur zaka ga an tsaye da sahur kyallar, wani wata sankiyar tarant ko?
Sankiyar Trump.
To akwai lokacin da katarar tarant ka tsaye da sahur. An gane ko? Katarar tarant. Akwai lokacin da azumi katarar tarant ka tsaye da sahur. mun gane ko kuma bakka shan ruwa sai wata dizilabiyar ikel haka ne ko akwai lokacin da ake azumi haka saboda yanayi ya canza yulijin lailafin naha ya sanya dare a cikin wuni an rage ma dawore ne an rage ma dare tsawo an ƙara ma wuni mi yawa kenan daren sai ka gani kawai da ka kwanta kawai asuba ta tashi wa yulijin nahara fil lail dare wuni kuma ana sanya shi shine yake sanya wuni a cikin dare yake kutsa wuni a cikin dare sai kaga wuni ya rage tsawo dare ya ƙara yawa sai ka gani ka kwanta ka yi ta barci ka tashi ka koma ka duba kawai ka gani yanzu ma ta jizar ta yi ka kuma tuni lokacin barci ya hara isa ka ka duba ka ga a lokacin sanyi sai ka gani kana shira kana tunanin ka cika dare sai ka leƙa ka ga vendesar trans ko venturasar haka ne ko a zahi kuma sai kana ganin menene kana ganin dare bai ba sai ka leƙa ka ga idar desert Allah ne mai caccanzawa kuma Allah sai yake yi a cikin wannan a cikin hikima yughshi laylan nahar yatlubuhu hasisa an gane ko shi ke rufa dare a cikin wuni shi ke rufa wuni a cikin dare sannu sannu kuma yake neman su ba irin na hutula ba ba irin na hutula ba yanzu an yi kufira kake gani da a ce irin na hutula ake kai ai da shi ke da sai ka kwabe ka kwanta ka kwabe cikin hilin gida kawai dare ya waye bal rana ta hullu ta kalli ya kake gani ai ne kaga wani kwancin yanayin ba ta yiwa an gane ko ko sai kana ni sai muna cikin sha'anin mu haka kawai mu ga dare duk ya kake gani ba irin na kufir ba Allah sanni sanni yake yi cikin hikima an gane ko cikin hikima ya tsara kuma shigar da dara a wuni shigar da wannan kai jikinka baya taɓa santar ba an yi haka sai dai in kana leƙa lokaci to da ana maka haka kawai ana nan zaune kawai shi kenan sai mu gani dum dare ya shiga sai muna wannan dum kawai shi kenan rana ta bullo kai ya kake gani kamar a- inda ba a falin ne kamar dai nijelak tana wasa da jama'a Allah mana gafara Allah kare mu kaga hikima ce ta ubangiji shi yake abin shi cikin hikima sai Allah ya ce wa huwa wa huwa alimun bi zati sudur shi kuma masani ne akan abin da kirzai suke koyewa tunanin tunanin zuci waye isa san shi ka san kowane lokaci kana cikin tunanin zuci da kayi kyan kayi shiru to akwai abin da kake tunawa da kayi kim to ka shiga tunani ya lahu kha'inatul a'yun ma wa ma tukhfi sudur Allah subhanahu wataala duk wani abin da kirjin ka yake koyewa ya san shi shine ai wani lokaci da ayan nan ta sauko wa in tubdu ma fi anfusikum Aw tu- aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah ai da mun shiga uku wallahi Allah ya Allah ya tausaya mana in kuka boye abin da ke cikin ranku ko kuka bayyana shi to akan wannan Allah sai ya muku hisabi yanzu so nawa so nawa zaka kumshe wani mugun abu a cikin ranka can nan ka- ka aikata shi tsoron Allah bi so nawa zaka kumshe mugun abu a ranka kana shirin yin wani asha tsoron Allah dai ka danne sahabbai sai suka tada hankali suka zo suka ce ya rasulullah in za a mana hisabi da abin da ranmu yake wadi yaushe ina zan mu sha ya san mai suka isko rasulullah annabi ya ce a'a abin ba haka ba yake ku yi imani kan ku yi shayayya ku yi imani ku ce sami'ina wa ata'ana ghufranaka rabbana kan ku sha magana akan wannan sai Allah subhanahu wataala ya sauko mi amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'min wal mu'minun ai manzo da shi da a manzan Allah din nan sun yi imani da shi da mutanen shi mu'minai akan abin da ya sauko daga ubangijinsu kullun amana billahi kullun amana billahi wa wa mala'ikatu mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min min rusuli rusuli sai ya ce mi wa qalu sami'na ai annabi da suka zo suna mai jaje mu yake ce ku ce mun ji mun bi Allah ka mana gafara sai Allah ya kawo hikaye wa qalu sami'na wa وأعطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سي الله يتم la yukallifu لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سي أكا تبتر مي da kawai za a ma aiki hisabi da abin da ka aikata amma abin da yake ranka in dai baka aikata shi ba an yi kau da kai kan shi to kai malam da a ce za a wannan wallahi dubban mu sha a kai ma ka sani so nawa ka kulla mugu abu a ranka ko ko ka je ka kulla in muka gamu da wani he na bige sai ka bige shi kaza na mai shi kaza.
tuni a kulla ma a rubuta ma ya kake gani Da a sai ce na kun mawa na gamu da kaza wani hisabi.
kai Allah yana san wallahi wallahi Allah yana san mu. Allah ƙara rufa mana asiri Allah mana gafara Allah kare mu Allah ya san duk abin da ke cikin kirasai mun gane ko ba abin da zai boye mashi kai abin da yake cikin kirshinka baka yi furuci da shi ba tunanin zuciya Allah ya san shi me zaka ya boye ya boye gurin Allah bai yiwa sai Allah ya ce mu آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه Mm.
فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير Mm.
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم Mm.
وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين Mm.
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور Mm.
وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم لا تنفقون في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض Mm.
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل Mm.
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وكلا وعد الله الحسنى Mm.
والله بما تعملون خبير Mm.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم wannan ayoyi daga aya ta bakwai zuwa ta goma sha ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala yana kwaɗaitar da mu akan ciyarwa da tunatar mana da ni'imar da ya mana da kwaɗaitar da mu akan badawa akan sha'anin addini an gane ko ka san kuma ibada mai wahala kenan ibada ta dukiya ibada mai wahala sai ka danne zuciyarka sai ka kai zuciya nesa mu je kashin bakin ayoyi Allah subhanahu wataala ya ce ku yi imani da Allah da manzansa an gane ko ku yi imani da Allah da manzansa kuma ku ciyar daga abinda Allah ya sanya ku wakilai a kansa kenan menene dukiya hawakilci ne Allah ya baka daga abin da Allah ya sa ko wakilai a kansa an gane ko fallazina amanu minkum wa anfaqu to daga cikin ku waɗanda suka yi imani kuma suka ciyar falahum ajrun kabir na gare su wani lada mai girma sai Allah ya ce wa malakum menene ya same ku la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum menene ya same ku wai ba ku yin imani da Allah alhali ga manzon Allah subhanahu wataala yana kiran ku da ku yi imani da ubangijinku wa qad akhadha mithaqakum ko haqiqan alhali ya riga ya amshi mithaqin ku kun yi alƙawari da shi kun yi alkawari da shi cewa in kuntum mu'minun in kun kasance masu imani me yasa ba ku yi imani da Allah da manzon shi Ga- da Allah ga manzon shi yana kiran ku ku yi imani da Allah alhali ku kun yi alkawari wa cewa za ku yi imani an gane ko dan me yasa ba ku yi imani ba in kun kasance masu imani sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa shi Allah nan subhanahu wataala shine ya sabko akan bawan shi wasu ayoyi wanda ayoyin nan bayyanannu ne ayoyin ne wanda suke bayyanawa dan shi wannan ya kasance ya fiddo su daga cikin duhu duhu duhu na zalunci da kafirci da shirka da sakarci li yukhrijuhum li yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur izuwa haske na imani wa inna allaha bikum la ra'ufur rahim kuma ka sani Allah subhanahu wata'ala mai tafsasawa ne mai rahama ne a dangane da ku an gane ko Allah ya ci gaba da cewa wai menene ya same ku wa malakum Allah tunfiku menene ya same ku dan menene yasa ba ku cewa ba ku ciyarwa ta hanyar Allah ba ku ba da dukiyar ku ayi aikin Allah ku kawai kun zama kankamo kun zama kabdo kun sha lukudi an gane ko walillahi mirasu samawati wal ard alhali gadar gadar sammai da gasai gado na sammai da gasai na Allah ne gaba daya an gane ko duk abin da ke ciki ka sani na Allah ne me yasa ku ba ku ciyarwa kuke kankamo sai Allah subhanahu wata'ala ya tuna ma mu'minai wata daraja la yastawi minkum man anfaqa an gane ko min qabli al-fath wa qatal darajar ku batta zama daya a tsakaninku wanda ya ciyar a lokacin kama a yi fatahu ka a buɗe makka wasu malamai suka ce sulhu dubiya kuma ya yi yaƙi da manzan Allah saboda can akwai tsanani ya ce bai zama ɗai da wanda mine ne ya yi yaƙi kuma ya ciyar bayan an buɗe makka sai Allah ya ce ula'ika azam daraja wanda suka ciyar kamun a buɗe makka kuma suka yaƙi da maza Allah sun fi girman daraja akan wa'inda sai baya an buɗe makka suka sannan suka ciyar kuma suka yaƙi da maza Allah sai Allah subhanahu wataala ya ce wa kullum wa'ada Allahul husna duk da dai dukan su bi din da wancan na harkon da na bi din duka Allah ya musu tanidan alhusna wa hiyal janna tanidan aljanna amma daraja su ba ɗaya bace ba wallahu ma ta'maluna khabir ku sani dai Allah subhanahu wa ta'ala wato masani ne akan abin da kuka kasance kuna aikatawa ya san duk abin da kuke aikatawa an gane ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi wata wata me ake ce mashi tambaya yake nema ga wurin mutane gaba daya man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wane ne daga cikin ku zai ba Allah ramce ramce mai kyau an gane ko ramce zaka ba Allah mun ba da misali ran nan wallahi masala ala president yazo ya ce da Allah a bashi ramce to wane ne zai ba Allah ramce in ka ba Allah ramce Allah zai lullum kama wannan ramcen dan ka ba da jikka ba jikka ba za a baka an tashi rama ma jukkoki ko jukkuna a jami'in jikka mi ne jukkuna ko jukkuna to za a baka jukkuna da yawa sannan bayan an baka shukunan nan a baka mi ashirin kare lada mai girma
shi wannan ayat da ta sako kafirai suka ce Allah ya talauce ko eh to shine shine suka ce menene Allah faqirun wani halu akhdiya wai su ne mawadata Allah kuma ya talauce to Allah da yace ka ba shi ramce shi yace ka ba a me zaka ba ka yi ma kanka ka bada a taimaka addini a daga addini waye baka kudin dama Allah mu dawo tafsiri akwai lokaci bai isa lokaci wannan ayoyin sai dai mu ji tafsirin su gobe in Allah ya kaddara muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma da muka yi karamci ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirazanmu Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatunmu gaba ɗayan mu masu neman jari daga cikin Allah ka ba su jari mai albarka masu neman aure Allah ka haɗa kowa da raban shi ka bude masu hanyoyi na arziki mai yawa wanda suke da auren su Allah subhanahu wataala ya ƙara bude masu arziki ya ƙara zaunar da su lahiya wannan addu'a kullun naji an karba ta sauran boko karba su da kyau Allah subhanahu wataala ya mana gafarar zunubanmu Allah subhanahu wataala ya amshi ayyukanmu ya amshi azuminmu Allah kai ya samu na yin wannan abin a banza Allah karwa mana Allah ya yi mana zunubanmu Allah shigan ma'aifanmu Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin rabbana qad hawaijna wa hawaij kullu man awsayna bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin wa qad hawaij kullu man lahu haqqun an nad'u lahu ya arhamar rahimin Allahumma ighfir li walidina اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم اغفر لوالدينا يا ارحم الراحمين اللهم انا نستكي اليك قلوبنا اللهم اصلح لنا قلوبنا ويسر لنا امورنا واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا واحد القهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته